أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سلام شدت واتو سورة الأحزاب سورة الأحزاب ما النبي نزلت في المنافقين هو wannan sura ta so ta sauka ne a cikin munafikai da cutar wasu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da su da wato sukar su cikin wato auren manzo Allah wa gairaha da wani wannan wata kuna ayatan ita aya 73 ce wannan sura ta zama ta kasance ta yi daidai da surar bakara wato akwai ayar wato ayatul rajim akwai ayar wato wato jefewa a cikin ta wato rajimu na wato na wato musani ashehu wasu ya su idan zana ya farji muhu ma albataka makalan idan layi ambari abubakar bin ambari ne ya faɗi wannan daga ubai ɗan kabin wannan harin ilmi wato ma'abuta ilmi suna ɗaukansa ne ta'ar bisa cewa Allah ta'ala wato ya ɗauke wannan ƙira'ar ai ya shafe wato wannan wato wannan wato wannan ayar daga cikin suratul ahzabi ilahi zuwa ga aiki alama bi aikina abin da yake karuwa bisa abin da yake hannunmu ƙira'ar daga yadda take a kai yanzu cewa wannan aya ta jefewa wato an shafe lafazin ta bake hukuma amma hukuncin ta yana nan amma abin da ake yin hikayarsa ciyawan tanan ka ƙari ta kasance wato a cikin wato wannan a cikin wato wato tukatun da suke nan a ɗakin na na aisha da wato shi kenan wato addajin wato tumaki shi kenan suka cinye ta shi kenan ai ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha ai duk ka dawama ala taqwahu bi tsoron Allah wala tudil kafirin kakka bu kafirai wal munafiqin da munafikai shi ma yukhalifu shari'a ta cikin abin da yake saba wa shari'a ka inna Allah aliman sun dai Allah inna Allah kana aliman Allah ya tabbata masani ne bima yakun da abin da zai kasance kabla kawai tun gaban kasancewarsa hakiman ko ubangiji gwani ne fi ma ya faru kucin abin da yake halittarsa واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا kabi abin da ake wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka shine alqur'ani dan dai Allah ya tabbata masani ne da abin da kuke aikatawa a cikin wata kira amma wato ta'amaluna bil bil fawqani ta'amaluna a wata kira kuma ya amaluna وتوكل على الله ka dogara ala Allah bisa ga Allah shi a burka cikin dukkan lamarinka وكفى بالله وكيلا Allah ya isa wato a wakilan ai hafizan ne ciwo laka gare ka ko ummatu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabu'un lahu masu bi ne gare shi bi zalika cikin wannan kullihi baki ɗayan sa ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل to ma ja'ala Allah lirajulin min qalbayn fi jawfihi eh wato wa Allah wato bai sanya wa wato mutum daya zuciya biyu a cikin jikinsa ba wannan raddi ne alaman kala bisa wanda yake daga cikin kafirai wato akwai wato wanda daga cikin kafirai yana ce masa ibn al-ashad ko wato jinil bin ma'amarin ya ce wannan ta sauka ne bisa raddi ga jinil dan ma'amarin ya zama mai hankali mai wato mai hankali ne mai zurfin hankali mai tunani duk abin da ya ji sai ya haddace ya zama yana cewa cewa yana da zuciya guda biyu wato yana haddacewa da kowace zuciya a fiye da abin da wato muhammad yake haddacewa yayin da aka je yaƙi ranar badar aka karya musulmai wato musulmai yaƙi ya karya musu sai ya sanya wato an koro shi kenan takalmin sai ga takalminsa ɗaya a ƙafarsa ɗaya kuma takalmin yana hannunsa ɗaya a ƙafa ɗaya a hannu to ne zuciya biyu ya zai haka ya zama yana gudu hadda ya haɗu da abu a ba su fiyana suna harbin sai zama yana cewa ina takalmina ina ɗaya takalmin nawa sai abu su biya ne yace da shi ai ɗaya takalmin naka ga shi nan a hannunka sai yace da shi wallahi ban gani ba ban gani cewa ɗaya takalmin yana hannuna ba to daga nan nan ba aka san cewa ba ya da zuciya biyu kamar yadda yake faɗa alhamdulillah to da ya ce suke cewa wato wannan wato ta sauka ne bisa rabi ga wato daga cikin kafirai wanda yake cewa yana da zuciya biyu wato ya aqilu bi kullin minhuma abdul min aql muhammad yana fahimta da kowace zuciyar fiye da abin da wato muhammad yake fahimta a hankalinsa to ma da Allah zuwa zukum Allah kuma bai san wato masu kun kuma allati da hamzatin wa allahi wa bila ya'in ma a wadda kuke yin jihari ai tazzaharuna wadda kuke yin jihari min hunna da su ai tazzaharuna bila alifin kenan qabla al-ha'i wa biha tazzaharuna kenan eh wa ta'u thaniyatu fil asl mudgham mudghamatu an idgawan ta ne fi zai a cikin rajin nan wato wato wanda kuke jihari min kun min hunna daga cikin su duk ƙaunin wahidi da faɗan mutum ɗaya mutum a cikin ku matsalar masa misali zuwa jiki yi ga matarsa da ce an ci alayya ka zahar ummi ke a waje na kamar bayan mahaifiya ta kike ai wato to wannan abin da suke yi na zaharin nan to Allah bai san ya zama wato su matan su zama ummahatu iya uwayen ku ba aikal ummahatu kamar uwaye shi da hayyini har cikin haramcin da zalika da wannan almu'adda abinda wato ake kiran yara su jahiliya da jahiliya an mutum ya faɗa haka to ana idan ya fi talatan wato shida ne wa inda ma su zubu bihi kafara su kada dai kafara ce suke wajen ba su da wannan magana bi shartihi da sharadin sa kamar zikira kamar wato abin da kamar yadda aka ambata fi suratul mujadala a cikin suratul mujadala wa ma ja'ala adiyakum kuma ubangiji bai sanya ababan kiran ku ba ai jam'u da ilin ne adiya wa huwa man yud'a shine mutumin da ake kiransa da gaira adihi ga wani mahaifinsa ana kiran su ibnan lahu da gare shi to ubangiji bai sanya wayannan din ba abna'akum ƴaƴan ku hakikatan na hakika zalikum wa janukum qawlukum shine kadai dai abun fadin ku ne bi abwahi bi abwahi kun da bakunan ku ay yahudi yahuda wa munafiqina da munafiqai kalu sun ce lamma sun wajen nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh sai suka rika cewa wato allati kanat imra'atu imra'atu zaid bin harithata wanda ta kasance masu zai dan harisa ta alazi ta ballahu nabiyu wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi da wato sai ya fi yahudawa da munafikai suka rika cewa tazawwaj muhammadin imra'ata ilmihi muhammad ya auri matar ɗansa to fa akazabahu wallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya karyata su shi zalika cikin wannan wallahu yaqulu al-haq Allah wato abin da yake faɗa duk gaskiya ne shi zalika cikin wannan da wani sama وهو يهدي السبيل الله شنو يجي كلوا بتفرجي الحق وانت يجي نجسيا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما لكن sai dai ku kirawo su ga iyayensu huwa asfati inda Allah shi fa adalci a wajen Allah fa lam ta'lamu aba'ahum ba ku san iyayensu ba to fa ihwanukum dan uwanku ne a cikin addini wa mawalikum ai banu annuku kuma ƴaƴan ammomin ku ne walaysa alaikum junahum babu laifi gare ku bi ma akhba'atu shi abin da kuka kuskure bihi da shi zalika cikin wannan walakin sai dai fi ma ta'ammadin qulubukum sai dai a cikin abin da kuma zukatan su suka ganganci wato a cikin sa wa huwa ba'da nahi shine wanda yake faruwa bayan an hana din wa kana Allah Allah ya tabbata gafuran mai gafara ne limaka limaka dangane da abin da ya kasance min qaulikum na daga fadin ku qablan nahyi gafin hanu rahima ko mai jin kai ne bukum da ku fi zalika cikin wannan masu ahalin tafsiri sun haɗu bisa cewa wannan zancen an zaukar da shi ne a cikin zai dan harzata na to al'ayin masu to al'ayin masu shagabanni sun rawato daga abdullahi dan umar kana yace ba ba mu zama muna kiran zai dan harzata ba sai dai zai dan muhammadu har dai wannan su har dai utuhum la'abayin su sauka huwa a sudin dallahi zai ya kasance cikin abin da aka hawaito daga anas dan maliku da wannansa wato an ribato shi ne da jamu daga jamu wato wato daga wato dawaki guda shida daga tihamata hakimu bin hizam ne wato ya saye shi dan huwa ya rube mace khadija ta sai ba wa ya ba da ita ga wato na na khadija bintu huwa ya rube hadiyatu lin nabi sai na na khadija ta ba da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi kuma ya rike shi da shikenan ya zauna a wajensa muddatar tsawon lokaci wato sai wata rana sai babansa ya zo baban zai da sai ya zo wajensa da amminsa dan uwan mahaifinsa cikin wato sun zo neman fansarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku je ku ba shi zaɓi idan ya zaɓe ku to na ba ku shi ba da ma kuɗi ba ba tare da kun ba da wata fansa ba to wato shi kenan da suka je suka sa shi gaba sai ce a shi ba zai rabu da manzo Allah ba eh fasarar ne ka sai zabu bauta ma'annin ma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama bisa yancin sa da kuma mutanen sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inda zalika yayin da yayi haka yace kai ya ma asara ku sai ma ma asara Quraysh ya tarfishin ku sai Qurayshawa wato ku da to wato zai dana ne ma'ana na yan tashi zai gaje ni ni ma zan gaje shi wakane tsufu ala hilaki quraishi wato ya zo yana kewaya a bisa halƙoƙin quraishawa yushiluhum yana kedar da su ala zalika bisa wannan amhu sai amminsa da babansa suka yarda da abinda wato manzo Allah yayi wansa rafa suka kyale shi suka juya suka tafi eh ya النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي النبي auladul mu'minin shi yafi cancanta ga mu'minin nan an bukin da kawunan shi ma da ahu cikin abin da annabi ya kiran su ilaihi zuwa gare shi wanda abin an buso kuma zuwa to zukatan su kuma suka kiran su zuwa ga wani abu ila filaji zuwa ga sabanin abin da annabi ya kiran su a kansa wa azwajuhu to abin da annabi ya kiran to shine yafi cancanta tsaya akai wato ba abin da zuciyarsu tace su yi ba eh wa azwajuhu masu kun annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum to sun uwayen mu'mine ne eh fi hurmati nikahihim sun haramcin auren su alaihim gare su wa ulul arhami wato ma'abuta kuma wato ɗan wata da zumunta ai da wani karaba su ma'abuta kusanci ba a zuwa shafin su auladi ba su suka fi cancanta da shafi filƙirsa a cikin gado fi kitabillahi a cikin wato littafin Allah ina da mu'mini daga mu'mine wato wato wal muhajiri daga muhajirai ai min al-irsi ai wato su makusanta su suka fi cancanta da gado wato miyar izini akan gado kuma da imani da imani wanda hijira da hijira allazi kana wanda ya kasance a walal islam farkon musulunci wanda sai haka aka shafe shi wato yan uwantaka wato yan uwantaka su ne suka fi cancanta da gadon juna wato a cikin littafin Allah wato sun fi cancanta da kuma a ce a yayin gado da imani ko da muhajirai kamar yadda da yake wato a farkon musulunci illa ma'ana lakin an taba alu ila auliya hukum ma'rufa sai dai ku aikata abin da yake kyakkyawa wato zuwa ga wato ga majibanta al'amarin ku bi wasiyatin da wasiya to wannan in kuka yi haka fa jaizun wannan halal ne kana zalika wancanan ka ya kasance ai nashal ai nashul irsi wato shabe gadan nan bil imani da imani wal hijra da hijra wato bi irsi zawal arhani da kuma wato gadan ma abuta zumunta wato ya zama masturan abin rubuta a bil kitabi a cikin alallahul mahfuz wa urida bil kitab an yi nufi da alkitab nan da aka faɗa bil mawdi'in a wurin nan guda biyu ana nufin Allahul mahfuz Allahul mahfuz wa idza qadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa qadna minhum mithaqan qalila ka tuna yayin da muka rike wato alƙawari daga annabawa eh ka tuna wato iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum yayin da muka rika daga annaba muka rika wato alƙawarin su hina hina ukhruju yayin da aka fito da su min sulbi adama daga tsatsan annaba adam kan zarrati kamar zarra wato kan zarra kamar wato ƙwayar zarra jam'u zarrati shi zarru wato jam'i ne na zarratu wa hiya asgarun nabli namli ita ta fi kankanta daga tunin ruwa eh wa minka kuma muka ɗau alƙawari daga gare ka wa min nuhin nu wa ibrahim da ibrahim wa musa da musa wa isa bin maryam da isa dan maryam bi an ya abdullah shine wato mun ɗau alƙawarin su bauta wa allah wa yadusi kira kuma ila ibadati zuwa ga bautarsa wa zikrul khamsati ambatan wa'annan guda biyar din min adabul khas al amini ni daga wato adabta khasi ne akan amini ko akhadna minhum mithaqan galizan ko mun karɓi alƙawari wanda yake ne tsanani daga gare su ai shadidan da tsanani bil wafa'i da cikawa bima hamaluhu da abinda suka dauke shi huwa yamin shi ne rantsuwa billahi da Allah ta'ala summa akhadna shi ne rantsuwa billahi da Allah ta'ala summa akhadna mithaqa sannan sai wato sai muka kuma karɓi alƙawarin yas'al as-sadiqina an sidqihim وعد للكافرين عذابا أليما يسأل الله الصادقين dan Allah ya tambayi masu gaskiya an su cikin gaskiyar su fi tabligin risala cikin wato isar da manzanci wato tabkitan dan wato ursawa likabi ne daga kafirai bihin da shi wa adda Allah aw adda ta'ala Allah ta'ala ya tanadi azaban da kadi likabi ne daga kafirai bihin da su ai mu lamar abin sa rabi huwa adhu fi adadi ne ala sallan sa khazza يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا يا كون لكم إيماني وكما لا أكاومنا وتكسر وتكسر جانوا كينا ya ku wanda kuka imani eh uskuru ni wata la suna nima Allah alaikum da yake gare ku yayin da wato rundunu na kafirai suka zo muku eh mutahazzibuna suna masu wato tattarkiya ayyama habdul handaki lokacin wato kwanukan wato hakan ganuwa da suka zo muku fa arsala alaihim biha sai muka aiko musu iska ta watsa su wajinunan da rundunu na mala'iku wanda ran tarauha wato ku ba ku ganta ba ne mala'ikatu daga mala'iku wa kana Allah Allah ya tabbata wato ya tabbata wato basiran wato mutane da abin da kuke aikatawa littafi wato ta amaluna nan hamdul handaki da haka wannan wato ganuwar wabil yadi da ko kuma ya amaluna abin da suke aikata su kafiran nan min tahzifil mushrike yanzu daga tattarkiyar mushrikai da suke hada su إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
ja'unku yayin da suka zo muku min fawqikum daga burbushin ku wa min asfala minkum da kuma karkashin ku ay min alal wadi daga mafi daukakan wadi wato wa asali da mafi kaskancin sa da can kasa da sama ay min al masriqi suka bullo muku ta daga wato gabas wal bajaru da yamma wa idza gatil absaru wato da yayin da wato magane suka karkata ai ma ta karkata an kulli jiyan game da kowane abu ta karkata ila adu har zuwa ga makiyinta min kulli janibin daga kowane ne kowane sasanni wato wannan wato ibara ce ga wato firgita wa balagatul qulubul hanajira wato wato ita kuma zukata ta kai wato hanajira wato kararra ne can wato karshen makogoro jam'u hanjaratin shi hanajira ne na hanjaratin shine makogoro wa hiya muntaha al-hulqum shine wato karshen wato al-hulqum maqoro min shiddatul khawfi ta kai wannan matsayin saboda tsananin tsoro wata zunnuna kuka zama kuma kuna zaton azunnuna da sirri ta billahi da Allah ai al-mukhtalifat ne sassaba bin nasr da taimako wal waliyat da taimako da taimako kauna hunalika tananta ubtil al-mu'minina an jarrabu mu'minina an kujibu an jarrabu li yatabayyana al-mukhlis dan ne ihlasi ya bayyana min gairi daga waninsa wa zulzulu ay hulku an rawrawar da su zilzala rawrawa shadida mai tsanani min shiddatul faza'i saboda tsananin wato firgita ai wato abubuwa da yawa sun fito a cikin gazatul azab eh tun lokacin warware alƙawarin da aka yi eh da kuma su kansu yahudawa da suka haɗu suka tafi can suka gayyato quraishu eh ai abubuwan suna da yawa a cikin ta so mu je karatu وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا wa iz yaqulu ka tuna yayin da wasu munafikai suke faɗa da wanda jinya take cikin zukatan su ai babu itiqadi shine raunin wato wato itiqadi raunin wato kudurin da ke cikin zuciyar su suke cewa ba abin da Allah ya mana alƙawari da manzon su bin nasiri wato wato sai wato da taimako illa gurura sai dai ruɗi ai ba dinan ba وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا wato wato wa iskalar ta'ifatun da suna yin da wato wasu jama'a suka faɗa minhum daga cikin su da su wato munafikai suke cewa ya ku mutanen yasriba hiya ardul madina su yace kasan madina walam tusrab ba sarrafa ta bal alamiyya saboda alamiyan ciwo wajen wajen ce da awon jiri eh idan wato aka samu suna wato yazo da da alamiya to ba ya sarrafa ko kuma wato wato ko yazo da awon fi'ili suna idan zama alami ko kuma suna ya zama wato awon fi'ili kaga masalan tagalibu kaga suna ne amma awansa ne awansa ta daribu ne ko eh kaga yazo awan fili irin su duk ba za su sarrafu ba ko kuma aka samu ananiya eh to duk shine kamar su yasriba yasriba kaga kamar yasriba kenan eh ya ahla yasriba eh yasribu ba za su yasribu kenan sai awansa kenan ba zai sarrafu ba la muqama ba mazuni lakum gare ku bidan min wa fatiha ai la iqamata babu zama wala makanata babu jire a nan inda za ku farji ku koma ila manazilikum zuwa gidajen ku min madina daga madina wa kanu sun kasance kuma haraji sun fita min annabi ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila sal'in zuwa ga dutsen sal'u sal'u jabalun dutse ne halin madina a wajen madina likitali sun fita sun rasa annabi dan ayyaki to wai sa azin fariqun minhum nabiyya wasu daga cikin su zuwa munafikan su zama suna neman izinin annabi sai rujuwa cikin komawa yaquluna suna cewa da annabi inna buyuta la auratan auratu mun bar wato gidajen mu sun zama al'aura ne ai gaira wato hasina au ko kuma gairu hasinatin ba wato wace take wato amintacciya da katangewa ba yuhsha alaiha ana tsoro dai alaiha kar aje a fada mana ana tsoron ka a fada wa innan gidajen Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce mun lalla ya ce wa ma hiya bi aura ita dai ba ta zama al'aura ba ai ma yuridu ba komai suke nufi ba illa firara sai dai gudu daga wajen yaƙi kawai abin da suke nufi kenan ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم صير الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولو دخلت da wato an shiga ai almadinatu madina aka shige ta alaihim da zai su min aksari har daga sasanninta sun masu ilu sannan sai aka tambaye su ai sa'alahu aka tambaye su ai sa'alahu muddafiluna wato wanda suke suka shiga suka tambaye su alfitnata fitina suka tambaye su ne fitina da suka tambaye su ai ashirka suka tambaye su shirku eh la atawha da sun zo ko la atawha ko kuma la atawha ai a dauha da sun wato a duha da sun ba da ita wa fa aluha sun aikata ta wato sun da sai su zama wato sai su koma mushrikai eh wa ma talabbasu biha wato ba za su zauna biha a ita ba illa ya kiran sai kaɗan wato a cikin wato shirkun ba su zauna ba don za a kashe su su koma kuma shi ke sun tafi.
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا wallahi hakika sun kasance sun ba wa alkuwa Allah alkawari min kabul sun gaba cewa ba za su juya su ba da baya ba wato a wajen yaƙi in za a yaƙi wato suna tare da manzo Allah to kana ahadullahi alƙawarin da aka yi wa Allah kuma mas'ulan abin tambaya ne an wafa ji daga cikawa da shi قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا qul ka ga musu lan yanfa akum al-firar gudu ba zai amfane ku ba in fararzo in kuma gudu ba zai amfane ku min al-maut daga mutuwa dan gudu ku ce ya sa ba za ku mutu ba awal qatl ko kisa wa idan ai in fararzo in kuma gudu la tumatta'una ba za a ji da ku daɗi ba min duniya a duniya ba da firarikum bayan gudun naku illa qalilan sai kaɗan baqiyatu ajabikum sauran wato azulzulan ku قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا nasira نصيرا ka gaya musu waye wanda ya asu muku ayyuji rukum zai kare ku min azillahi daga azaba Allah in arada bikum su'a in ya nufin mummuna gare ku ai halakan halaka wa hazimatin da karewar yaji aw yusibakum ko kuma waye zai shafe ku bi su'in da wani abu mummuna in arada Allahu bikum rahmatan in Allah ya nufin rahama ta shafe ku ai khairan alkhair to wala tujinu wala yajinu lahum min dunillahi waliyan ba sa samun majibanci min dullahi kuma bayan Allah lahu gare su ai wato gairi wani ubangiji ya fa'u da zai amfane su wala nasira wala wato mai taimako yadfa durra da zai ije wato cuta an hum gabaran su قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا تنبعث إلا ya قليلا kadi alamu lahu almuawqina Allah ya hakika ya san almuqaw almuawqina masu tarewa almusabbiqina wato masu dakile wato mutane mu'minin minkum daga cikin ku wal qa'ilina da masu faɗa li ihwanihim daga ƴan uwansu suke ce musu halum ma aita alu ku zo ilaina zuwa gare mu wala ya tuna albasa ba za su je wa albasa alkitala wurin yaƙi ba illa kalilan sai kaɗan wato riya'an in ma sun je din sun je ne dan riya wato wasu asan da kuma jiji da kai ne أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي بكي عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة حداد نشعة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
wato in ma sun je din sai dan riya ne ko jin wato jiji da kai ashhadu alaikum suna masu wato oro alaikum gare ku bil mu'awalati da taimako ai jam'u shahihi ne shi ashhadu ne wa huwa halun hali ne min da miri ya tun daga mirin ya tuna fa idza ja'a al khawf idan tsoro ya zo fa aitahum sai ka zan su yanzuruna ilayka suna kallo zuwa gare ka ta duru a ainihin wato a idanun tana kewayawa kallazi ai ka nazari kamar kallon auka da warani ko kuma wato kamar juyawa annabi insha alaihi wanda wato aka zai ke masa miyar mautu daga mutuwa ai sakaratu a wato wanda wato wato ai sakaratu kenan wanda wato magagin mutuwa wato ya zo ya lulluɓe shi eh kamar wanda ma wanda magagin wato mutuwa ya lulluɓe shi eh za ka ganshi ya kai wato ya kai matuƙa fa idza tasabba al-khawf idan kuma tsoron ya tafi wahidatul ganaim aka tare ganima mata ma'ana aka yaki aka samu nasara aka tare ganima to salakum ai azokum sai su rika cutar da ku au darabukum ko kuma su su rika dukan ku azokum su cutar da ku da zagi da ƙarya da kage eh ko ma su zo su zuke ku in sun samu dama wato su cuce ku bi alsinatin da harsuna wato hidadin masu kaifi hatta hatar suna masu tsoro alkhairi bisa alkhairi ai ganima a to wato alganimati wato ganima ya tsulubu na hada suke neman ta eh wato wato in suka zo suka same ku wato za su zo wato wato suna masu kwaɗayi wato kansu su- suka samu ganima eh wato wato kwaɗayin neman ganima ba abin da ba zai sa su faɗa ba eh idan suka zo za su cutar da ku in suka ga an samu abin alheri za su rika cutar da ku da zantuka kala kala eh magana su rika yaɗa abubuwan da ba haka aka yi ba ko kuma su duka yada cewa ba za a ba su ganima ba eh da zai za a ji tsoro a ce a to bari a ba su tunda suna yadawa to za su zo wato suna wato masu neman wato lalle sai an ba su ganima suna masu kwaɗayi da a ba su ganima a wato ayyadlubuna suna neman ta ulaika wannan ka lam yuminu ba su imani ba fa hakikatan imani na hakika ba mumine ba ne fa habadallahu a amalin Allah ya sai ya ɓata ayyukansu wa kana zalika wancanan ka wato al-ihbaq wato wannan ɓata ayyukan da ubangiji yayi wato yayi nasu yasiran sa sauka ne ga Allah bi rabbihi da nufin sa yasibuna al-ahzab lam yadhhabu wa in yati al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون كو يحسبون الأحزاب suna zaton wannan tattarkiyar mil kufar daga kafirai lam yazhabu wato ba su tafi ila makka zuwa ga makka da kawfihim saboda tsoron su minhum da gare su wa in yatil ahzabu idan wato wannan jama'a suka zo wato tattarkiyar karratan uhura wata marra to yawa ai za su yi burin lawan nahum baduna ina ma dai sun zama wato babu na fil arabi wato sun kasance cikin wato al'arabu larabawan ƙauye ai ka'inuna inda wato sun kasance fil badiyati a cikin ƙauye yas'aluna suna tambaya an ba'ikum daga labarin kuma al-kufar tare da kafirai walau kanu fikum da sun kasance a cikin ku haziyar karata wannan marra ma tsata luga ba su yaki ba ma illa qalilan sai kadan riya'an dan riya wa khawfan da kuma tsoro mai ta aire yiri na aibata su in ba ba suna tsoron ka in ba ba a rika yawo ana aibata su ba su yaki ba لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
لقد كان لكم أسوة والله حقيقة كل يا تبت قريب في رسول الله ثم الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحمزة إسوة وضمها أسوة wato koyi kyakkyawa ya tabbata da yego ai wato ibtida'u koyi bihi da shi fil qital a cikin yaki wasta ba da tabbata bi mawadinhi a wato wuraren sa liman ai badrun min lakum liman kana yadullah ga wanda yake kaunar wato sakamakon Allah ai ma'ana ya khafu ga wanda yake jin tsoron Allah wal yawmal akhir da ranar lahira wa zakara Allah kaseeran kuma wato ya ambaci Allah da yawa duk rafin mallesa da zalika sabanin wanda ba haka yake ba ولما رأى المؤمنون ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما yayin da mu'minai suka ga wato al-ahzab wannan tattarkiyar min al-kuffar daga kafirai kalu sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari ne al-ibtila'in daga jarraba والنصر كما تسيدا وتسام النصر وصدق الله الله يا يسيا ورسوله ده منزل في الوعد شو واتو ولا القول وما زادهم ذلك ولا ابن في الجنة قال مس كومي الا ايمان سي دي واتو ايمان سي تصديق بنغ سيا وعد الله ده القول الله وتسليما لميق ويا لامره ده امرنسا من المؤمنين رجال سرقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin mumine akwai mazajin da wato suka ba da gaskiya wato suka yi suka yi gaskiya cikin abin da wato suka yi Allah Allah alƙawari a kansa min sabati ne daga tabbata ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa minhum man qada nahabu nahabahu a cikin su akwai wanda wato ya biyar ya biyantar da bukatarsa ma'ana wato ya shahada ai mata ya mutu wa kutila aka kashe shi fi sabilillah cikin ɗaukar addinin Allah wa minhum man yantaziru zalika cikin su kuma akwai mai sauraron zalika wannan wato shahada wa ma baddalu basu musanya ba tabbilan musanyawa fil ahli cikin alƙawari wa hum su wa'annan da aka faɗa dukkan nasu halin munafiqina suna cikin wato sabanin halin su ya zama ya saba da halin munafikai
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما يجزي الله الصادقين بالصدق dan Allah ya saka wa masu gaskiya saboda gaskiya kuma ya azabtar da munafikai in sha'a in ya so bi an yi kyau shine ya matar da su ala nifaqin duka munafincin su aw ya tuba alaihim ko kuma ya karɓi tuban su inna Allah sanje Allah kana gafuran ya tabbata mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahiman ko mai jin kai ne bihi da shi ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وقضى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد Allah allazina kafaru Allah wato ya mai wato ya mai da wanda suka kafirci wannan wato tattarciyar wato ya musu raddi da gaizihim wato kaga za mu iya karanta kisan nan fa ko da yan wani abu a ciki tun daga zuwa su amma mu yi wannan mu yi kisa a hazab tana da muhimmanci yadda aka ɗauko yadda saba alƙawarin da aka yi wanda ya janyo ta ma bani ƙuraiza eh da suka saba wa manzala alƙawari waye tawi ne ya kawo mu tun daga saba alƙawarin bani quraiza sanda suka zo mazala yazo akan wato magana jiya suka hausa ba za su kashe shi malaika jibril ya gaya masa yace tashi ka ga wajen yawa mu je fadin sa dai sai ayyuhal ladina amanu izku uzkuru ni matallahi alaikum wannan haduwa ne cikin wato ambatan yakin ganuwa wato an yakin ganuwa a cikin watan shawwal shekara ta hudu bayan hijira wani tsawon aka ce shekara ta biyar bayan hijira wa sababin wato yin wannan yaki cewa lamarin da sha'anin yayin da wato kore banin naziri ya afko daga wato garurukansu sai wato wani wata jama'a daga cikin su suka tafi daga manyan manyan su wato ai akwai baya dalilin da yasa aka kore su eh kasan manzala ne ce je da akwai ai ittifaqi eh tsakanin su da manzala sai manzala ya je akan bi bi wato diya eh da ya je shi ne bayan ya je suka tare shi suka girmama shi suka kai shi gindin eh suka kai shi gindin dutse mazala yana zaune da shi da sai da abokan suna zaune a gindin dutsen suna jiran sun ce to a'a ba komai su kafiran su banda su suka sai ai sai hakuri za mu zo mu tattauna amma bari mu kawo muku ruwan sha ku dan sha ruwa tun da ga zafi ga waye in aka gama sai kuma mu tattauna da suka tafi sai suka yi shawara suka ce to ga ga fa mutumin ya zo har gida ya kamata ne ya kamata mu yi sai suka shawara suka ce to tun da yana gindin dutsen sha a zaune mu hauta sama mu gangaro masa katon dutse shi ke nan ya haɗo kansu ya kashe suke wannan ittifaki sun tafi za su yi sai mala'ika da jibril ya sauko sai gaya manzo Allah shi kuma abin da ake shi ke nan sai na baka suna da kauce su ga manzo Allah ya tashi ya hau doki kowa kowa sai ya hau sab sab sab sab bai kowa magana ba sai da aka je gida sai su ku kunji kunji kunji kunji abin da suka shirya saboda haka aje a gaya musu su tashi baggarin tashi ma kwata-kwata daga madina eh shine to shine da aka tashe su to shine sai aka tafi sai suka tafi to min huwayi bin manya manyan su kenan akwai huwayi dan a hadaba a cikin su da kinana su dan rabi da abi ammar alwa'i a cikin jama'a daga banin nazari har dai suka je suka wato zo wato makka suka zo wa shawa wato sai suka faɗaitar musu bisa a haɗu da su a zo a yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makalu sai suka ce mu dai za mu kasance tare da ku akan manza akan Muhammadu har dai mutum dike shi sai Abu Sufyan Sufyan dan Harbin yace da su wannan kan muna maraba muna lale da ku ai mafi soyuwar mutane a wajenmu shi muhammad wanda duk ya taimace mu bisa gaba da muhammadu shine mafi soyuwar mutane a wajenmu sai wasu ƙuraisha suka ce wa innan yahudawa suka ce da su su abu su fiyana sai suka ce da wa'annan yahudawa ce ya ku yahudawa kuma abuta da caji ne alawar na farko to ku ba mu labari shin mu da muke bautan gumaka mu ne akan gaskiya ko kuma muhammad da aka aiko shi ya zo da qur'ani sai wato su yahuda sai suka ce da su a ai ba muhammad ne akan gaskiya ba ku da kuke bautan gumaka ku ne akan gaskiya ta ji wato yahuda eh bayan da shi a rubuce a cikin littafin a cikin at-taura eh to sai Allah ya saukar shi ne bas hukun da sima mai ta eh ban har zuwa karshen aya yau ne na bizutuwa tsaguci har zuwa karshe da Allah yake cewa haka fi jahannama sa'ira yayin da suka gaya wa ƙurashawa haka suka ce ƙurashi ne akan gaskiya masu bautar gumaka shikenan wannan wannan magana ce ta faranta musu ciki shikenan sai suka yi nishadi saboda tattali a tafi ayaki muhammadu wa'annan yahuda sai suka fita daga nan sai suka zo wa kabilar gatsafana wato da gaisu ga ilana sai dukkan su suka haɗu a bisa a haɗa zo a yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ƙurashawa suka fita wato jagoran su shine Abu Sufyan dan harbin da kafanu suka fito su kuma jagoran su ko ya nasu dan hisinin yayin da suka yi shiga suka yi tattalin suka yi shirin tafiya yaƙi yayin da suka yi shirin fita sai wasu jama'a daga huza'atu suka zo a cikin wato kwana hudu tafiyar kwana hudu ce daga garin su zuwa nan har ta zama suka ta haɓa ƙara ta suka ba shi labarin cewa to fa ga halin da ake ciki ga abin da kuma da wannan kabila kaza sun je sun samu ƙwararri ga abin da suka yi ittifaki a kansa to shi kenan sai manzo Allah ya tara sahabbai ya ce to ga fa abin da ake ciki ga fa abin da ake ciki ga su nan wato bani ƙwararri ta sun je sun ɗebo ƙwararri sun haɗu da su ga ɗafana duk da su sun taho za su yaƙe ni kuma ga shi nan an ce sun taho me za mu yi to sahabbai hankali ya tashi to shine anan Salman al-Farisi ya ba da wannan shawara yace to mu a kasan mu idan a makiya a masu abatu za a kawo mana hari muka samu labari to ganuwa muke yi eh ganuwa muke yi to ya faɗi wannan ko to mu je shi kenan ya ce to ga yadda muke yi wato shi kenan jihar zaman farisi sai ya ce da shi ya manzala mu da mu a farisa idan makiyawa su abokan gaba suka kewaye mu to shi kenan sai mu haɗa ganuwa a tsakaninmu da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wannan shawarar na wal muslimuna da musulmi har sai wasu suka kyauce wannan shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo wato yana yanka wato me yana yanka jira'i arba'in ga dukkan mutum goma wato sun zauna cikin wato haka wannan ganuwa kwana shida wani ƙaunin kuma aka ce kwanansu goma sha biyar wani ƙaunin aka ce kwana ashirin da hudu suka yi suna hakan ganuwa wani ƙaunin kuma aka ce wata guda suka yi amru dan ofin ya ce ni na kasance da ni da salman al-farisi da huzaifatu da umar bin muqarrinin al-muzani da waɗansu mutum shida daga mutanen madina to mun zama a haɗe muna daga nan muna wannan a cikin wato muna haɗe wannan ta wannan gungun namu wato manzala ya haɗa mu ya yanka mana zira'i arba'in na haƙan sai muka sai muka ci gaba da wannan haƙa to shi kenan muna cikin haƙa sai muka haɗu da wata fa a cikin wannan ramu dukkan kayan aikin mu ta karya kuma ta yi mana wato tsanani muka kasa fasa ta sai muka ce kai salman alfariji to hau ka haura ka haura ka je ka gaya manzala domin rami ya fara jirgi da ka ce to ka haura ka je ka gaya manzala ga abin da muke ciki to ka gaya masa ka bashi labarin wannan fada muka samu sai salman alfariji ya zo gun manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzala muna cikin haka wato wata fata fito mana fara a cikin wato wannan wato ramin da muke haƙawa ta wato kakkarya kayan aikinmu علينا kuma ta yi mana tsananin mun kasa fasa ta فأمرنا في هذا أمرك to ka umarce mu da abin da za ka umarce mu akan wannan إنا لا نحب أن نجاور خطيئة- خطأك خطأك to mu dai ba ma san mu tsallake wato abin da ka zana mana فأمر رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu tafi sai suka tafi sai je kirga cikin ramu وسلم سلمان إلى الخندق yaro tare da Salman ya kirga cikin wannan wato rami وأخذ المسولة shikenan sai ya karbi wato wato dukkan da take hannun su majirman da ake sarka na Salman al-Farisi وضرب بها ضربة shikenan da manzo Allah ya daga ya doki fadi ita duka na farko فدعها eh فدعها shikenan sai ya tsaga ta فرق منها برق sai wata haske ya fito daga wannan wannan wato wannan wato wannan fa وضاء ما بين la- لابتين eh shikenan wato ya haskaka tsakanin wato lamar Madina عن المدينة yana nufin Madina dai أخاف أن مصباحا في جوف بيت kai kace ne fitila ce wato a cikin daki cikin duhu وكبر رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar وكبر المسلمون musulmai ma suka ce Allahu akbar ثم ضربها الثانية sai manzo Allah ya doke ta duka na biyu فبرق أب- فبرق برق sai wato wata wasiya ta walƙa ta haske مثل الأول kamar ta farko وكبر رسول sai الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar musulmi ma suka ce Allahu akbar ضربها الثالثة sai doke ta duka na uku كسرها sai manzo Allah ya karasa sauran فبرق منها برق ita ma sun ce nan sai wani wato haske walƙa مثل الأول kamar na farko وأخذ بيد سلمان shikenan sai ya kama hannun Salmana ورقى shikenan sai ya hau ya hau sai fito daga ramu وقال بأبي أنت وأمي sai Salman ya ce da manzo Allah ya Rasulullahi uwata da ubana fansa gare ka لقد رأيت شيئا ni na ga wani abu ما رأيت مثله قد ban taɓa ganin irinsa matsabta da ɗaya التفت رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya إلى القول zuwa ga mutanen da suka rako shi وقال sai ya ce أرأيتم ما يقول سلمان shin kuma kun ga abin da Salman din nan yake faɗa cewa ya gani قالوا sai نعم suka ce mu ma mun ga wannan wato haske
قال kana sai manzo Allah ya ce ضربت ضربتي الأولى wato sannanai duka duka na na farko وفرق البرق wato walƙar a haske ya walƙa الذي رأيته wanda kuka gani فأضاء لي منها قصور الحياة wato ya nuna mun katangon hira ومدائن كسرى da wato garurukan kisra Allah duk ya nuna mun su أنها أنياب السلام kai ka ce wato haƙoran wato haƙoran kannuka ne أخبرني جبريل jibrilu kuma sai ya bani labari أن أمتي ظاهرة عليها yace al'umma ta za su yi rinjaye har a nan ثم ضربت الثانية yace to sannan sai na duka na biyu وبرك الذي رأيته wato sai haske ya walƙa wanda kuka gani وضاءت لي منها قصور قيصرة daga nan naga haka tangon kaisarar rom من أرض الروم daga ƙasar rom أنها أنياب الكلاب kai ka ce ita ma wato haƙoran wato kannuka ne أخبرني جبريل jibrilu sai ya bani labari أن أمتي ظاهرة cewa عليها al'umma ta za su yi rinjaye har wannan ƙasashen
ثم ضربت الثالثة sannan sai na duka duka na uku وبرك الذي رأيته sai wato haske ya walƙa kamar yadda kuka gani وضاءت لي منها قصور صنعاء sai da naga wato kasannin san'a al-yaman وأنها أنياب kai الكلاب ka ce wato haƙoran wato cannuka ne وأخبرني sai جبريل jibril ya bani labari أن أمتي ظاهرة cewa wato al'umma ta za su zama masu rinjaye har zuwa san'a al-yaman to أبشروا ku yi farin ciki ku yi farin ciki eh.
أبشر المسلمون sai mutane musulmi suka yi wato farin ciki قالوا الحمد لله suka ce alhamdulillah
موعد صديقنا wato alƙawari ne na gaskiya وعدم النصر بعد wato Allah ya mana alƙawarin nasara bayan wannan بعد الحصر bayan wato wannan wato karewa قال المنافق sai munafukai suka tafi kuma suna suna munafunci suna surutu ما لا تعجبون munafukai suka tafi suna ce a yanzu ba za ku yi mamaki ba يمنيكم wato yana yi mannikun ko yana wato murar da ku ويرشدكم الباطل yana yi muku wato alƙawarin baƙi gashi yanzu muna nan muna haƙa rami muna neman wato ana ya tara mu muna haƙa rami muna neman wato kare kanmu daga yau amma wai yanzu gashi yana burar da ku yana muku bayanin kisra da farisa da irani وينذروا yana ba da labari انه ينذر من يفرغ قصور السيره wai yana ba ku labarin cewa daga nan madina yana gano wato katangun wato ya hira katangun hira ومدائن كسرى da garin da garurukan kisra duk yana ganin su daga nan madina وأنها تفتح لكم wasu yanzu za a musu ba a za a bude ta gare ku وأنتم إنما تحفرون الخندق wa- kuma ga shi yanzu ko yanzu munafikai Eh, ga shi yanzu kuna nan kuna haka rayu من الفرج saboda zama da firgitar da kuka yi لا تستطيعون أن تبرزوا wato ba kwa samu kuka ku iya fitowa فنزل قول الله تعالى to shi kenan wato yaya kuna nan kuna haka rami kun firgita kuna cikin tsoro amma yana nan yana muku alkawari da su yaman su rum su farisa da shi kenan sai Allah ya saukar da ya kullin lahun ba malikal mulki يقول المنافقون ya to wai zai kullin rafi sai Allah ya saukar da wannan aya wai zai kullin munafiqun wa allazi fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura قوله تعالى da faɗin Allah ta'ala اللهم ما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء har zuwa karshen aya ما فرغوا من حفره yayin da suka gama wato haƙar wannan wato suka gama haƙar wato wannan ganuwa قبلت قريش sai ga ƙuraishi sun zo والقبائل da wannan dukkan ƙabilun وجملتهم اثنا عشر alfan wato jumlar wato ƙuraishawa da duk waɗannan wato yahuda da suka gayyato su mutum dubu goma sha biyu ne
وجدوا حول المدينة sai suka zo suka sauka a gefen madina والخندق بينهم wato ga wato ga ganuwa kuma ta shiga tsakanin da tsakanin musulmi فلما رأته قريش yayin da ƙurushi suka ga wannan ganuwa قالوا sai suka ce هذه مكيدة لم تكن العرب تعرف ibha wannan makirci ne laraba ba su san shi ba خرج رسول الله akwai wato muhammad ya fara samu mutanen wasu ƙasashe Eh, wato abin ya fara girma
وخرج رسول الله صلى الله shi عليه ko manzo Allah da aka gama shirin aka gama hakan ganuwa ya je ya shiryo ya fito والمسلمون da musulmai tare da shi حتى جعلوا ظهورهم har dai suka sa bayan su إلى سلعة zuwa dutsen sal'u في ثلاثة آلاف cikin wato wato mutum dubu uku manzo Allah ya fito su kuma su dubu goma sha biyu من المسلمين daga musulmai sun zubo uku نعم فضرب هنالك أسكره sai manzo Allah ya saba wato sansanin sa anan والخندق بينهم wato gara ne tsakanin su da tsakanin kafirai وخرج عدو الله sai addu'an Allah makiyin Allah ya fito علي بن sai أخطب huwayi dan a hadaba رئيس بني النبي shine shugaban banin da zai حتى أتاك أبا ابن أسد hadda الخزرجي hadda ya zo gurin sa'ad sa'ad bin ka'ab bin al-qurazi سيد بني قريظة wato shugaban bani quraiza فلما سمع كأب yayin da ka'ab ya ji zuwan sa غلق دونه yake to a kulle masa kofar garin sa فاستأذن عليه sai ta masa magiya ya buɗe فأبى أن ya ki ya يفتح buɗe dai وقال له ويحك يا sai ya ce بني kai tanka ya goye yu إنك امرؤ مشؤوم kai dai mutum ne wanda kake da shu'umi إني عاهدت محمدا ni na alƙawari da Muhammadu ولست بناك ba zan warware alƙawari na da shi ba إني لم أر منه إلا وفاء ni dai ban ga komai a gurin sa ba sai cika alƙawari da kuma gaskiya ما زال هيي به koyayi dan a haɗar bai gushe ba yana tare da shi yana ce masa جئتك بإذ الدهر na zo maka da wato shugabancin zamani شافتها له wato in ka zo ka shiga cikin mu za ka zama shugaban kowa har sai sai da ya buɗe masa garin sa ya shigo وقد عهد رسول الله ya ce masa wato yaudara har sai da ya warware alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فلما انتهى الخبر إلى رسول الله yayin da labarin warware alƙawarin nasa ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قتلهم سعد بن معاذ sai ya aiko masa sa'ad dan mu'azin dan ya tabbatar سيد الأوس shugaban ausu وسعد بن da عبادة sa'ad ibn ubadata سيد الخضرج shugaban khazraju وعبد الله بن da رواحة abdullahi dan rahawa dan rawahata وجدوهم sai sai suka same su sun warware alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama شاتموهم shikenan suka zage zage da su وقالوا لهم suka ce da su لا أحد بيننا ba وبينهم wani alkawari daga yanzu tsakaninmu da ku رجعوا sai suka koma gun manzala وأخبروا رسول suka الله ba manzala sallallahu alaihi wasallam labari cewa sun warware alkawari قال رسول الله صلى الله sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الله عليه Allahu akbar وسلم يا معشر ku yi المسلمين albice ku yi farin ciki ya tarzin musulmi فشرعوا يترامون مع المسلمين بالنبل sai wato shikenan wato sai kuma suka haɗu suna jefefeniyar wato kibiyoyi tsakaninsu da musulmi su dai ba za su iya haurowa ba kawai sai dai daga nesa a harbo kibiya
wa makasu fi zalika al-hisari wato suka sun zauna cikin wannan tsari 15 yawma kwana goma sha biyar ila 24 wani kawai aka ce kwana ishirin da hudu وشد على المسلمين الخوف wato tsoro ya tsanani ga musulmi ثم ان نعيم بن مسعود الاشعري asja'i sai ga azu'aibu wato shi kenan nu'aim bin mas'udin asja'i sai ya lallabo cikin dare ya zo gun manzo Allah وغطفان shi kuma daga kabilar gadafa ne yake قال له sai ya ce da shi إني أسلمت yace ya rasulullahi ni fa na musulunta إن قومي لم يعلموا amma mutane na ba su san ni na musulunta ba فمرني بما شئت ka umarne ni da abin da kake so na yi قال له رسول الله صلى sai manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi عليه وسلم je ka je- je- je ka ka saban mana da su ma'ana karama kansu إن استطعت in dai ka samu iko إن الحرب قطعة wato san dai wato wato yaki dan yaudara ne وخرج العين sai nu ai mu sai ya fita فأتى بني to da ba قريظة kan ya tafi sai ce to ya rasulullahi ya mun abuwa zan yi wani abu amma yace ka je ai kai an maka gafara eh hatta ata ne بني قريظة to da ya fita daga gun manzon Allah ya zagaya ya haura ya fito ya zo sai ya zo gun bani Quraiza وكان نديما لهم في الجاهلية wato ya zama abokin shaye-shayen su ne tun a zamanin jahiliya قال لهم sai ce da su قد عرفتم مديئي kun ياكم san soyayya ta gare ku وخافة ما بيني وبينكم tsaka a keɓanci ma ballanta na abin da yake tsakani na da ku قالوا sai صدقت suka ce kayi gaskiya لست عندنا بمتهم kai ba abin tuhuma ba ne a wajenmu قال لهم sai yake da su إن قريشا وغطفانا to abin da zan baku labari ƙurinshi daga rufana جاءوا الحرب wato sun je sun kawo yaƙi جاءوا لحرب محمد sun zo don su yaƙi muhammadu وقد باهرتموهم ko عليه ko kuma kun taimaka musu akan wannan yaƙin وإن قريشا to وغطفانا sanu dai ina son baku labari ƙurinshi daga rufana ليسوا كهيئتكم ko ba ba irin ku bane البلد بلدكم nan inda za a yi yaƙin garin garinku ne به أموالكم وأولادكم dukiyarku da ƴaƴanku da iyalinku duk suna nan ونساؤكم da matanku لا تقدرون على أن تتحولوا منه ba ba ba to ba za- ba ku da iko ku tashi daga nan kuma wannan gari garin goman ku yana nan إلى غيره zuwa wani wani waje وإن قريشا وغطفانا to ina so in ba ku labari Quraysh daga Dafana أموالهم وأبناؤهم da dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu ونساؤهم da matansu بغيره ba a nan suke ba duk suna garurukansu وإن رأوا نزهة idan suka zo wato sun samu wato dama وغنيمة wato sun samu wato da ganima أصابوا to shi kenan sun samu abin da suka zo nema sai su tafi sai su yana sai su tafi daga wannan abin da suka samu وإن كان غير ذلك idan kuma yaƙi ne ya karye لحقوا to shi ببلادهم kenan za su tafi su koma gurin iyalinsu da dukiyarsu da 'ya'yansu وخلوا بينكم وبينها ku to ku بعدا kuma anan za su bar ku tsakanin ku da Muhammadu ولا طاقة لكم ko عليه kuma in aka bar ku da shi kun san ba yadda za ku yi shi
ولا طاقة لكم عليه كالصلابكم
Eh, wato in ya kaɗaita da ku ba za ku iya masa ba فلا تقاتلوهم على القوم ba za ku iya ya- wato ba za ku iya yaƙa su tare da mut- wato ba za ku yaƙe shi tare da mutanen mutanen ba ولا تقاتلوهم شاورا Kak- wato kakku ya ƙi tare da wannan mutane إذا تأخذوا rayuwa wato kakku je kakku haɗu da waɗannan mutane ku ce za ku je ku yaƙe shi har sai sun ba ku jingina من أشرافهم daga manyan manyan su a ce su zaɓo manyan manyan su eh su zama suna cikin ku يكونون su بأيديكم zama suna hannun ku قتل لكم wato dan amincewa ku على أن يقاتلوا معكم a محمدا a- so- a bisa su haɗu su ya- su haɗu da ku ku yaƙi Muhammadu حتى لا يتأخروا har dai kar su zama wato sun yi jinkirin fitowa yaƙi ko kuma su gudu قالوا sai suka ce قد أشرت برأي a ونسيت wannan ka shawara kyakkyawa saboda haka abin da nake baku shawara mutanen nan idan yaƙi ya kare za su gudu su baku da mutumin nan ba yadda za ku yi abin da nake baku shawara ku aika musu baku manyan manyan cikin su su zama suna tare da ku shine zai amintar da ku cewa ba za su gudu su baku da shi ba ثم خرج to da ya gama da waɗannan sai ya fita فأتى ya قريشا zo gun Quraishu وقال لأبي sai سفيان ya samu abin su bayan da jira harbin domin kagan bayan an gama yakin badar an kashe su abu jahil kuma abu su jahil sai ya zama jagora a ƙwarishi مع من معه ya sai suka samu abu su jahil tare da wanda yake tare da shi قد أردتم وديئي sai yace da Abu Sufyan da jama'a sai ce kun san soyayya ta gare ku Suraki Muhammadan.
kun san ba ni ba Muhammadu ba ba ruwana da shi Lakani labari ya riske ni amrun yace to amma ba zan ba ku labari ku ɓoye kan ku faɗa kan ku ce ni na gaya muku ba yace to labari ya same ni ra'aytu haqqan ala an uballighukum to na ga cewa macancanci ne a kaina in zo in gaya muku labarin da na samu haqqan alayya an uballighukum nusahan lakum.
wato wato ya ƙyanƙyanta a kaina in zo in riska muku da labarin da na ji dan in muku nasiha Faqdumu alayya amma ku ɓoye abin da zan gaya muku kan ku ce a guri na kuka ji qalu naf'alu sai suka ce eh za mu aikata ai ba za mu faɗa wa kowa ba qala sai yace da su ta'lamuna anna ma'shara yahudin kun san yahud ran jama'a yahudawa qad najimu sun yi nadama janyo wannan yakin ala ma sana'u sun yi nadama kan abin da suka aikata na janyo wannan yakin ma bainahum cikin abin da yake tsakanin su baina da Muhammadin tsakanin Muhammadu قد أرسلوا إليه yanzu sun aika gun Muhammadu قالوا أن قد ندمنا suka gaya masa suka ce sun aika masa a gaya masa cewa fa mun yi fa nadama janyo wannan yaki على ما فعلنا duka abin da muka aikata هل يرضيك منا shin ka yarda daga gare mu أن نأخذ من قريش وغطفان mu رجالا samu wato mu samu manya-manyan ƙuraishi daga dafana mu kawo maka من أشرافهم daga shagabanninsu ونقتلكهم mu ba ka su وتضرب أعناقهم duk da kakkashe su ثم تكون معك على من na kunu ثم نكون معك sannan mu haɗu tare da kai alaman baƙi ko منهم bisa wanda ya saura daga cikin su kuma mu haɗu da kai kuma mu kashe sauran فأرسل إليهم أن نعم to to ya aika musu ya ce ya yarda ai haka to na samu wannan labarin ya kamata in zo in gaya muku من بعثت إليكم يهودي to idan wato yahudawa suka aiko muku ينسلسون رهلا من رجالكم suna neman wato jingina daga manya-manyan shugabanninku لا تلفقوا إليهم Kar ku ba su.
قولاً واحداً.
kan kuma su koda mutum ɗaya kun ji abin da za su yi da su eh ثم خرج kuma kare sannan sai ya fita فأتى ya غطفان zo gun ga dafanin قال يا معشر ya ce غطفان ya ku jama'a ga dafanin أنتم أهلي وأشيرتي ku fa ku ne jama'a ta kuma ku ƴan uwana ne أحب الناس إلي ku ne mafi soyuwar mutane zuwa gare ni فأراكم تتهموني ina ganin ba kwa tuhuma na da wani abu قالوا sai صدقت suka ce kayi gaskiya
قال kala sai ya ce فاحكموا علي amma zan ba ku labari ku koye min قالوا نفعل suka ce za mu aikata ba za mu ce ka gaya mana wani abu ba قال لهم مثل ما قال لقريش sai ya gaya musu irin abin da ya gaya ƙurai shawa حذرهم مثل ما حذرهم ya wato ya tsoratar da su gaban yadda wato ya tsoratar da Qurayshawa لما كانت ليلة السبت yayin da daren Asabar ya zo من a شوال cikin Shawwal سنة خمس shekara ta biyar daga hijira وكان مما صنع الله لرسوله yana daga cikin irin abin da Allah ya aikata wa manzonsa na nasara صلى الله sallallahu عليه alaihi wa sallama أرسل أبو سفيان رؤوس غطفان sai wato ana wato shi wato Abu Sufyan sai ya aika wa manyan manyan sai ya aiki manyan manyan ga dafana بني قريظة zuwa ga bani Qurayzata قالوا لهم yace da su إنا لسنا بدار مقام a nan fa'in da muke ba fa gidan zama muke ba قد هلك الخوف wato والحزن duk abin da muka taho da shi ya riga ya ƙare dabbobi sun halaka kuɗi ya ƙare abinci ya ƙare فاغدوا للقتال ya kamata in za a yi yakin nan ku fito a yi shi eh am duk ba wani abu nan ba gidan zama bane kuma ga komai ya riga ya ya ƙare abin da ya saura ɗan kaɗan ne Ehem.
فاغدوا للقتال حتى نناجز to محمدا ku fito da ku yi sammako ku fito haddai mu je mu fito na fito da Muhammadu ونبرهنا مما بيننا وبينه mu ƙarar da abin da yake tsakaninmu da shi أرسلوا إليهم to sai suka aiko musu أن اليوم السبت ai yau ranar asabar ce هو يوم wato ranar asabar yini ne لا نعمل فيه شيئا yahudawa suka ce mu ba ma yin komai a ranar asabar وقد كان- وقد كان حدث فيه بعضنا حدثا wato mutanenmu wato yahudawa sun yi wani abu a cikin wato wani abu a cikin irin wannan rana فأصابهم ما لم يخف عليكم eh wato abin da ya same su bai buya gare ku ba Allah ya halakar da su wasu suka zama bare wasu suka zama alhanzar ولسنا من الذين نقاتل to معكم kai ba ma wannan ba mu dai ba za mu yaƙi Muhammadu tare da ku ba تأخذونا رهنا من har رجالكم sai dai kun ba mu wato dingina daga manya-manyan mazajen ku نكون بأيدينا alaina fiqatan lana ku zamo wato a hannunmu don mu amince za ku shigo mu yakin nan na gaskiya da ku kana najiza ma'akum muhammada har dai mu haɗu tare da ku mu fito na fito da Muhammadu inna nakasha mu dai muna tsoro in zara wato muna tsoron idan yaƙi wato in yaƙi kuma ya yi wato kurman zabi in yaƙi ya yi wato kurman zabi shadda alaikum ya- wato yaƙi ya yi tsanani gare ku kafu an tasiru to muna tsaya muna tsoro kar ku gudu ku tafi gidajen ku ku ban mu da shi turkuna war rajula ku ban mu tare da wannan mutum fi biladina a cikin garin mu wala taqata lana bi mu kuma kun ga kuka tafi ku ban mu da shi ba za mu iya masa ba falamma raja'at ilaihim ar-rusul billati qalat banu quraiza yayin da wato manzannin su suka koma musu da abin da bani ƙuraiza suka faɗa qalat quraish wa qatfan sai ƙuraishi daga alfanu suka ce ta'lamuna wallahi kun sani na rantse da Allah إن الذي حدثكم به نعيم بن abinda Suhaib bin Mas'ud al-Ajda'i ya gaya muku wallahi gaskiya ne kun ji sun ce ba za- ba za su yi ba sai an bada wasu mubashi mutanen mai zai kai masa ya kashe shi أرسلوا إلى إلى بني قريظة sai suka aika wa bani Quraiza إنا والله لا ندفع إليه mu dai wallahi ba za mu ba ku koda mutum ɗaya ba daga رجالنا manya manyan maza mazajen mu فإن كنتم in تريدون dai القتال kuna nufin yaƙi فاخرجوا فقاتلوا kaw- kawai ku fito ai yaƙi قالت بنو قريظة sai bani Quraiza suka ce حين انتهت إليهم الرسل yayin da manzannin suka je wurin suka gaya musu بهذا sai suka ce "Ah, da wannan إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود kun ga abin da Na'im dan Mas'ud ya gaya muku حق wallahi gaskiya ne kun ga yanzu sun isa bada mai mai so su ce su gudu su ban mu da shi
ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا wato ba mutanen nan ba sa nufin su yaƙi إلا أن يقاتلوا sai dai su yaƙi ثم وجدوا فرصة in انتهزوها suka samu dama shikenan shikenan sai su kwashi ganima su tafi da ita إن كان ذا- غير ذلك idan kuma yaƙi ne ya kare انتهزوا إلى بلادهم shikenan sai su malaika kowa ya gudu garin su وخلوا بينكم وبين su الرجل bar tsakaninku da wannan mutum فأرسلوا إلى قريش sai وأخبانا sai suka aika wa ƙuranshi daga dafana إنا والله لا نقاتل معكم mu dai wallahi ba za mu yaƙi tare da ku ba وأتونا ره- رهنا sai dai kun ba mu jingina وأبوا su عليهم kuma sai suka ƙi suka ce wallahi ba za su bayar ba فجل الله عز وجل بينهم sai Allah ya tabar da da tsakanin su وبعث عليهم ريحا آسفا shikenan ya aiko musu da iska guguwa وهي ريح
saba ita ce iskar saba في ليلة a cikin dare شديدة البرد mai tsananin sanyi ga kuma duhun dare وخلعت بيوتهم duk ta cincire wato wato hemomin su وقطعت أذنابهم wato wato wato abin mamaki wato duk ana tsaye abu su fiya ne ya ce kai jama'a tsanani fa ya kai tsanani yanzu ya kamata kowa isan waye kusa da shi eh ga ga sanyi ga ga duhu eh saboda babu aminci an aika an ce sai an ɗebi mutane to duk kuma kowa a cikin su wato zargi ya shiga zuciyarsa sai ce to yanzu ba ana cikin wani yanayi kamata ya kowa isan waye a gefensa sai ya taɓa wani ya ce waye wannan waye abu su ya rage na
وكفأت أجورهم shi kenan ta kikkifar da wasu tukwanon su ita iskar وصارت تذكر تذكر الرجل على الأرض ta zama tana kada mutum a kan ƙasa وأرسل الله الملائكة sai Allah ya turo da mala'iku shi فزلزلتهم kenan ta raurawar da su ولم تقاتل amma ba ta yaƙi ba mala'iku ba su yaƙi ba wannan wato yaƙi بل نفست في قلوبهم الرؤبة balle ta teza wato tsoro a cikin zukatansu ثم إن رسول الله صلى الله عليه sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وسلم قال kala yace من يقوم to ana zaune kuma manzo Allah yana nafila tsakar dare Eh, can sai juyo yake da sahabbai waye zai tashi ya je cikin mutanen sun ya gano min mai halin da suke ciki sai sahabbai suka yi kiwo manzo Allah sai ya ci gaba da sallah yana nafila yana can sai kuma tsaya zai ce waye zai je cikin mutanen can ya gano min halin da suke ciki kowa ya shiru ba ba wanda ya magana sai na uku ko yace waye zai je cikin mutanen can ya gano min halin da yake ciki to sai ya ce ya ثم قال يا حذيفة to da kowa ya shiru bai ce komai ba sai ce ya huzaifa ina huzaifa sai ce labbaika ya rasulullah amsa ya ka ya manzo Allah فقمت shi kenan mu zai baki sai na tashi فأتيته har na zo gaban manzo Allah فأخذ بيدي sai ya riko da hannuna ومسح رأسي ya tafa kaina da cikina ووجهي da fuskata ثم قال sannan sai ya ce da ni جئت هؤلاء القوم je ka gurin waɗannan mutanen فأتاتيني ka بخبرهم zo min da labarin su me suke ciki ولا تحدثن amma شيئا kakkai komai حتى ترجع إلي kak ban maka izinin kai komai ba a cikin su har sai ka dawo wajena ثم قال sannan sai manzo Allah ya ce اللهم احفظه Allah ka kiyaye shi من بين يديه da gabansa ومن خلفه da bayansa عن يمينه damansa عن شماله hagun dinsa من فوقه samansa ومن da تحته ƙasansa magana ta ƙare magana ta ƙare
فأخذت سهلي shi kenan huzai ba ta sai na ɗauki kibiya ta ثم انطلقت أمشي نحوهم sai na tafi wato na je na gangara na tafi gurin waɗannan mutane كأنما أمشي في حمام ya ce ga sanyin da ake gagarin mama wato mukumukun sanyi amma kawai sai na ji kamar wato a cikin wato ɗakin wanka nake wanda ka san an yi wanka da ruwan ɗumi ɗakin zai dim eh sai ce kuma a ɗakin biredi nake فذهبت yace sai na tafi فدخلت في القوم sai na shiga cikin mutanen وقد أرسل الله عليهم روح Iriya ريحا sai na samu Allah ya aiko musu da iska جنود الله da kuma rundunar Allah ta mala'iku ما تفعلوا tana aikata abin da suke aikatawa da su لا تجر لهم إذن ba za ta ba ta bin musu ko da tukunya نارا ko da wuta ولا بناء ko ko da wani jini sai ta kife shi أبو سفيان قائد sai na samu Abu Sufyan yana zaune يفتلي yana jin dini فأخذت فهما
shi ne fa shugaban tafiya sai ga shi ya same shi yana jin in yace shi kenan da na same shi yana zaune yana jin in sai na ɗauki biyata ووضعته في كبده sai na sanya shi wato a kan tsakiyar batan فأردت أن yace أرميه to na yi nufin in sakan masa kibiyar ولو رميته da na da na sakan masa na harbe shi لأصبته da na same shi na kashe shi فذكرت قول رسول الله amma sai na tuna zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tuhudu janna sai an kakka farar da wani abu kakkai komai manzo Allah ya gaya mu har sai ka dawo
فرددت فهمي yace sai na mai da kibiyata كنانتي a cikin wato kinana cikin wato kuben zan cikin wato abun ajiyewar abun ajiye mai sunan za wanda ake ta kwari a wannan iya ba shi kwari ba shi wannan abin da ake zuwa ko eh kube eh فلما رأى أبو سفيان ما تفعل وجهه وجه الله بهم to yayin da Abu Sufyan da yaga abin da iska take aikatawa da rundunar Allah ta ga yaga abubuwa suka rikice لا تذكر لهم قدرا ba kidran ba ta ban musu wato tukunya ولا نارا wala wuta
ولا wala بناء wani jini قال يا معشر ba ta bari ba ko mai ta samu sai ta kifar da shi in a tsaye ki ta karya shi
وقال fa kana sai Abu Sufyan ya ce يا معشر قريش kai ya jama'a Quraishu ليأخذ كل منكم بيد جليسه ko kowa ya rike hannun wanda yake tare da shi فلينظر من هو wai duba wane ne kusa da kai kowa ka zama ka tabbatar waye a kusa da kai dan yanzu ba magana aminci eh ana cikin duhu ga sanyi ga iska kuma duk an rikice to kowa ya taba na kusa da shi ya ji wane ne eh dan ya samu kwanciyar hankali فأخذت بيد جليسي yace to sai Abu Sufyan yace sai na kama hannun abokin zama na na kusa da ni فقلت sai na ce من أنت waye kai sai ce subhanallahi subhanallahi أما تعرفني yanzu baka gane ni ba أنا فلان بن قريش ni ne wani faɗan wane رجل من هوازن ni daga hawazina ne قال أبو سفيان sai Abu Sufyan yace يا معشر قريش ya gani ma Quraishu لكم والله ما أصبتم بدار مقام wallahi ku ba ku dace da gidan zama ba a nan ma asbatun ba ku waye gari a gidan zama ba فقد هلك القرى wato dukkan dabbobi sun halaka والكوف والهاتف wato dukkan da wato hufi da wato kofato duk sun halaka sun- sun mutu وأخلفتنا بنو قريظة wato banu kureza ta kuma ta saba mana alƙawari وبلغنا عنهم الذين كرهوا wato abin da muke ki daga gare su mun jiji ولقينا من هذه الريح wato gashi mun haɗu daga wannan iskar da ta taso ما ترون abin da kuke gani فارتحلوا to ya kamata fa kowa ya ta kansa إني مرتهل to kun gani ga abin da zan yi da ni ga abin da zan yi eh wa ni ne na riga na wanda zai zauna kuma ya zauna
ثم قام إلى جمله da ya tashi zai tafi wajen wato raƙuminsa وهو معقول an masa aka ba جلس عليه sai hau kansa ثم ضربه sai ya doke shi shi kenan sai tashi sai ya kama hanya وصل على ثلاثة shi kenan sai ya zabura akan kafa uku فما فما أطلق عقاله bai wato saki wato akalarsa ba إلا وهو قائم sai dai yana tsaye وسمعت جأفان بما فعلت قريش sai ga kafanu suka ji abin da ƙurushi suka aikata فمروا راجعين إلى to su بلادهم ma sai suka shuɗe suna masu koma garinsu قال kala ya ce فرجعت إلى رسول الله wato huzaifa ya yi huzaifa ya ce sai na koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أني أمشي في حمام kamar dai ina tafiya ne a cikin wato ɗakin wanka فأتيته وهو قائم يصلي sai na zo na samu manzo Allah a cikin dare na sallah لما سلم yayin da na sallama أخبرته sai na ba shi labari وهكا ga abin da na gani ga abin da na gani ga abin da na gani sai maza Allah ya jariya فبدت أنيابه har dai wato haƙwaran su suka bayyana سواد الليل a cikin dare فلما أخبرته yayin da na ba shi labarin abin da ya faru فرغت na ƙare قررت karurtu قررت to shi kenan na to shi kenan sai kuma wato nan nutsu na dawo cikin yanayi na فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mu shi فأنامني kenan ya kwantar da ni عند رجليه wajen kafafuwansa وألقى علي طرف صوته wato ya jefa min gefen wato gefen mayafinsa وألصق صدري ببطن قدميه to kuma ya sa kirjina ya ya tokar kirjina da kafafuwansa فلم أزل نائما yace to ban gushe ba ina ta bacci حتى أصبحت har da sai da na waye gari ban farka ba فلما أصبحت yayin da na waye gari قال sai manzo Allah yace قم يا نعمان tashi mai yawan bacci alhamdulillah ko ji kisa da azab ai kisa ce mai muhimmanci alhamdulillah sai ga kuma kafin Allah ya ce ta Amin.
wajen da shi insha Allah ya ce ta Allah ya ta adalci ko Amin.
Allah ya mala ba su lafiya Amin.
Allah ya yanka tsarin mai jan baki Allah ya gara wasu Amin.
karanta wa Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya din da musulmi suke a duniya Allah ya taimake su Amin.
to su azzalimai Allah ya mana maganin tarin mallan shirye su Allah Amin.
ya da su su su da wajen Allah ya gara su Amin.
da ko mu ma da Allah ya musu ba Amin.
su abin da mana sanin ya Allah ya mana maganin Amin.
Fatiha da salatu fatiha fatiha da salatul fatihi
اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الله خاتم الله fatiha